أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari rahimahullah a yau za mu tashi inda malar rahimahullah yake cewa wa'alam anna awwala man yanzuru ko يقول رحمه الله تعالى واعلم كسني أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة lalle farkon wanda zai ga wato zatin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin gidan aljanna al'adirra'u su ne makafi na'am summan rijalu summan nisa'u bi a'yuni ru'usihim sannan maza su ganshi sannan mata su ganshi da idanuwan kawunansu ma'ana ba wai za su ji cewa sun gani ba da idanuwansu za su gani satarauna rabbakum iyanan kama tarawna hadha alqamara sai dai kuma wannan jerin da malam rahimahullahu yayi malamai suka ce babu dalili akai ha abinda hadisi yake cewa innakum satarawna rabbakum lalle ku za ku ga ubangijinku kama tarawna alqamara lailatal badri kamar yadda kuke gani kuke ganin wata dare 14 la tudammuna fi ru'yati ba kwa turare ne ya wajen ganin sa subhanahu wa ta'ala wannan hadisi ne sananne mun sani sahihaini sun kawo wal imanu bi hadha wajibun wa inkaruhu kufrun yadda da cewa mu'mine za su ga Allah a gidan aljanna wajibi ne rashin yadda da wannan kafirci ne to wannan ganin Allah subhanahu wa ta'ala almu'minuna yanzuruna ila rabbihim makaho mai ido maza da mata duk za su gani wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira abin da yake na gaibu ba za mu kebe shi ba sai da dalili na shari'a na wa'alam annaha lam takun zandaka ka sani fa zindikanci bai faru ba wala kufurin ko kafirci wala shukukun ko shakku ga addini wala bid'atun ko kuma bid'a wala dalalatun ko kuma bata wala hairatun fi dini ko kuma dimuwa cikin addini illa min alkalami sai ta maganganu alkalam shine masu ilmul kalam masu magana na ilmul mantiq ilmul wane ne falsafa ta nan ne wannan abubuwa duk su shigo shigo cikin addini wajen ya zama zindiki shi musulmi ne amma ba musulmi ba a suna ne musulmi babu hakikanin musulunci ko kuma mutum ya yi kafirci a sunan kuma shi yana musulmi yana furta kalmar kafirci ko ya aikata aikin kafirci ko kuma shakku cikin wasu daga cikin dalilai na ayoyi ko hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya za a ce haka ya Allah zai ce haka anya wannan annabi ko ya faɗa ai annabi ma in ya zo wannan zamani shi ma dole zai canza ha zai ce wai wannan zamani ya saba da zamanin annabi wala bid'a ko kuma bid'o'i da aka kirkira aka sa cikin addini bid'o'in khawarij ne ko na shi'a ko na mu'tazila ko na sufiyya wala dalala ko kuma bata wala haira fi din ko kuma dimuwa cikin addini mutum ya rasa me zai yi ya kasa gane ina zai kama saboda abubuwa sun kidime ha illa min al-kalami wa ahlul kalami wal jidali wal mira'i wal khusumati wal ujbi wato ya zo ne ta wayannan mutane ahlul kalam abota magana masu ilmul kalam wal jidal da musu wal mira jayayya duk musu ne wal khusuma wal ujubi da kuma ujub shine ujub shine mutum ya ji cewa tasa tafi a magana ne a aiki ne ka ji cewa kai kafi burgewa to ta wannan aka dinga shigowa addini ana rusawa wa kaifa yastari'u ar-rajulu 'ala al-mira'i wal khusumati wal jidal taya mutum zai yi tsaurin ido yazo yana yato jayayya yana musu wallahu ta'ala yaqul alhali Allah na cewa ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yadurruka taqallubuhum fil bila ai babu wanda yake musu yayi jayayya game da ayoyin Allah sai kafirai to tunda Allah ya faɗi haka ya mumini kuma zai tsaya yace zai yi jayayya akan ayar Allah ai Allah ya ce kaza din ai ba kaza bane ai kaza in ka ce kaza zai zama kaza ko kun haka mu ce ba kaza bane yadullahi mu ce qudratullahi ne in muka ce yadu to ka ce Allah yana da hannu to ai mutum ma yana da hannu jahili bai san cewa hannun Allah ba a gani ba ba a san shi ba shi ya faɗa sunan ne aka zo ɗaya ha? yanzu bakin mutum da bakin kura siffar su ɗaya ne bakin sauro da bakin kyankyaso kalan su ɗaya ne eh amma duk sunan su me baki ko halittun manaku bai zo ɗaya ba ta yaya za ku haɗa naku da Allah kuma fa alayka taslim wajibi an kaga shine ka mika wuya warida bil athari da yadda da hadisan da suka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam wal kaffi was sukuti ka kame kai shiru in akan aya ko hadisi in dai na hukunci ne wannan ku yi magana in na ayoyin kauni ne ku yi bincike amma abin da ya shafi hukunci na gaibu na ziffar Allah subhanahu wataala na zatinsa na sunayensa na abin da yake na tashin kiyama ka ji ka ce ka yarda shi kenan ka gama aikinka wal imanu bi anna Allah yu'adhibu al khalqa fi nari kuma da yadda daga manhajin ahlus sunna yadda cewa Allah madaukaki zai azabtar da 'yan wuta a cikin wuta bil aghlali wal ankali was salasili wannan duk kayan azaba ne Allah zai musu azaba da aghlal idil aghlalu fi anaqihim was salasilu ko yawa sannan kuma yace inna ladaina ankalan wa jahiman wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima wannan duka ankal shine wato kayan azaba daga nikal aka dauka amma aglal daga wannan gullat aidihim walu inu bima qalu wato anko ne za a sa a hannun mutum a daure a wuyansa salasil kuma su ne wato sarka manyan sarkoki wanda za a daure in wuta a cikin wuta wannaru fi ajwafihim sannan kuma wuta wato na kona su ta cikin su jawab jam'in da jawab da cikin su wa fawqihim da sama da su wa tahtihim da kasa da su ta ko ina wuta na rufe su walladhina walladhina kafaru qut'an lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julur wa lahum maqami'u kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha وذلك أن الجهمية saboda wannan su jahmiya daga cikin su akwai Hisham al-Futi yana cewa innama yu'adhibu Allah inda nari raddan ala Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wai Allah zai azabtar da mutane a wajen wutan ne ba a cikin wutan ba me me wannan kuma wai za a kawo wuta sai a yi wa mutane azaba a wajen wutan amma ba wai a cikin wutan za a shigar da su a yi musu azaba da zafin wutan ba ka taba jin wannan aƙidar gashi ka ji yau wato za ka ji aƙidu wanda kai ba wai karatu ba ne a hankalinka na mutum haka kawai in ka zauna sai kai mamaki taya wannan mutumin zai faɗi haka amma shaidan ya riya musu ya zama aƙida a wajen wasu yana da mabiya kuma wannan shugaba ne na aƙidar cewa Allah zai azabtar da mutane a wajen wuta ba a cikin wuta ba wasu kuma su ce azabar kabari babu shi ana faɗa ne amma babu shi suna mai da faɗin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam daga manhaj ahli sunna malam yace wa alam anna salata faridatun anna salata al-farida haka ne wato ita salla farilla fa khamsu salawati salloli biyar ne la yuzadu fihinna wa la yunqasu fi awqatihinna haka ne ba a ƙara musu kuma ba a rage musu game da lokacin su na'am fi mawaqitihinna ko ni na wace fi mawaqitiha duk ɗaya ne wato salloli biyar ne ba a ƙara musu lokaci ba a rage musu lokaci kuma ba a ƙara adadi ko adadin sallolin ko adadin rako'in sallah biyar a biyar ɗin ba zai taɓa zama shida ba ba kuma zai zama hudu ba hakan nan sallah biyar ko wanne da rako'inta azhar hudu la'asar hudu isha hudu magariba uku asba'i biyu ba ran da za a ce to yanzu a rage ko a ƙara babu shi wala yin kaso wa fi safari raka'ata ne a tafiya kuma za a yi raka'a biyu illa al-maghrib banda maghrib ita ba a kasarunta fa man qala aksara min min khamsin duk wanda yace sallah fiye da biyar za a yi fa qad ibtada'a ya yi bid'a wa man qala aqalla min khamsin fa qad ibtada'a haka wanda yace za a rage akan biyar dan shi ma dan bid'a ne la yaqbalu Allahu shay'an minha illa li waqtiha Allah bai karban sallah sai a lokacinta in kai kafin lokaci Allah ba zai karba ba in ka yi bayan lokaci inda gangan ne ma Allah ba zai karba ba in mantuwa ne ko bacci ne wannan uzuri ne illa an yakuna in sa'a nisyanan sai dai in ya kasance da mantuwa ne fa innahu ma'zur shi yana da hanzari mutumin ya ati biha idza zakaraha aqimi salata li dhikri in ya tuna zai yi sallah aw yakunu musafiran fa yajma'u bayna salataini in sha'a ko dai matafi ne zai jam'in salloli biyu in ya zo an bashi an ce kai kasaro an ce kai jam'i ba farilla bane sallah ce farilla amma ka cika ma ta yi sai dai kuma kai kasaro ita ce sunna an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam gami da kasaru sai ya ce wannan sadaka ce Allah ya baku ku karbi sadakar Allah wannan shi ne na'am bala ya ce wa zakatu min adh-dhahabi wal fiddati wat tamri wal hububi wad dawabi ala ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka zakka za a cire a dukiya zinari azurfa dabino ƴaƴan itatuwa a hubub wato ƙwayoyi kenan wa dawabi da dabbobi alama kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da abu iri kaza yana da zakka abu iri kaza yana da zakka sannan nisabi nawa kafin a cire kowane abu yana da nisabin sa sai ya kai ausuki biyar ko ausuki biyar za a cire daram 300 ko mudun nabi 1200 kowane irin ƴaƴa da itace wabin nan kwayoyin itace ko kuma kwayoyin iri da aka nome za a ba da zakka a ciki sannan in kuɗi ne ko zinare ko azurfa shi ma haka 20 ko 200 20 na dinar 200 na fidda sai kuma na dabbobi raƙuma daga biyar shanu daga talatin tumaki daga arba'in yadda annabi ya faɗa fa'in ƙasamaha faja'izun idan mutum ya cire zakar dukiyarsa sai ya raba ta ya yi daidai sannan kuma wa in dafa'a ila al-imami faja'izun in yazo ya baiwa shugaba yaron ya raba yayi daidai kai ne ka cire akwai fakirai a unguwanka danginka ka je ka rarraba musu yayi da ka cire ana wani aiki na musulunci akwai shugaba na musulunci zaka zo ka bashi don a shigar da shi a aiki na addinin Allah inda zakka za ta shiga ko kuma a ka bashi don ya baiwa waɗanda suka cancanta don su suka fi sanin waɗanda suke da matsaloli duk wannan ja'izi ne duk yadda aka yi wallahu alam malai ce wa'alam anna awwal al-islam shahadatu an la ilaha illallah farkon musulunci shine shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan wannan muhammadan abduhu wa rasuluhu lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa anna ma qala Allah kama qala abinda Allah ya faɗa fa yana nan kamar yadda ya faɗa wa anna ma qala Allah kama qala yadda abu Allah ya faɗa hakan nan yake wala khulfa lima qala ba sabawa ga abin da Allah ya faɗi wa huwa inda ma qala Allah yana nan a inda ya faɗa ma'ana in inda ma qala in yace kaza za a yi don kaza to yana nan abin za a yi shi in yace in kai dai za a baka goma yana nan ba canji eh in kai alkhairi zaka shiga aljanna haka ne sai dai in kai laifi zaka shiga wuta wannan in ya ga dama ya tabbatar in ya ga dama ya saba wannan kuma sabawar rahama ce afuwa ce tafaddula minhu na'am wal iman bi shara'i kulliha haka ne sannan daga manhajin ahlus sunna wal jama'a yadda da shar'o'in musulunci gaba daya ba mu da bambanta wasu annabawa da wasu dukkan su mun yadda da su dokokin addini duk mun yadda abu farilla yana nan a farillansa abu sunna na nan a sunnanta wa alam kasani annal shira'a wal bai'a halalun sai da sayarwa halal ne kasuwanci halal ne idan bi a fi aswaqil muslimina in ana kasuwanci a kasuwannin musulmai ka shiga kasuwa ka sai abu halal ne ka zauna a cikin kasuwa ka sai da kaya halal ne amma sai yaya ala hukumil kitabi was sunna kasuwancin zai inganta ne in ana yin shi bisa ka'idar musulunci alqur'ani was sunna ba irin yadda ku yan kasuwan kuka tsara ba yadda kuke daukan kaya a gun wani ku je ku sayar ko ku sayar da kayan kafin ku je ku saya asalib na tijara da ake na yau ko kuma mutum ya zo ya sayar ya aice ga kaya na ka sayar min sai ka nawa ne za a sayar a ni a sayar min dubu goma sai wani ya zo sai ka ce mai shi ya ce sai dubu sha biyar kai ka koma ga mai shi kuma sai ka ce mutumin ba ya ce sai dubu takwas wannan ya saya a sha biyar kuma ka kai wa mai shi dubu takwas riban da kai ka ci mai shi ma bai ci ba dubu bakwai ka samu a can biyar a nan kuma bayan ka sayar ma dubu sha biyar din kuma sai ka ce ya sallame ka wannan da ka sayar ma dubu ka ce masa gashi dubu takwas aka saya shi ma sai ka mika mar hannu kuma wai kana son albarka kana son shiga aljanna ba haka ake ba to malam yace kasuwanci halal ne amma fa ya zama to ala hukumi kitabi was sunna min ghairi an yadkhilahu kaji ba min ghairi an yadkhilahu tagrirun in rudi bai shiga ba yaudara bai shiga ciki ba kamar sai da biri akan itace ake cewa biri sai da biri akan bishiya ko sai da kifi akan a cikin ruwa eh kifi kilo nawa kilo kaza sai a yi ciniki sannan ka je ka kamo a ba wai kifi na gida wanda a cikin tafki ne gashi nan ya gani wannan ne to wannan in kilo kaza ne kaza ku yi ciniki ka cire masa ba wannan ba haka a kogi zan shiga kogi in kama kifi mu yi ciniki ka biya ne sai in je in kawo a sai dai in sa ka aiki ka je ka kamo min kifi zan biya ka aikin kenan ba kifin zan saya ba a hakan zai halatta kenan ya zama babin ju'ul kenan au zulmin ko zalunci au gadarin ko ha'inci gadar wato mutum ya ha'inci mutum baya amince masa au khilafal qur'ani ko sabanin qur'ani au khilafun haka ne au khilafun lil qur'ani ko saba qur'ani cikin cinikayyan au khilafun lil ilmi ko kuma saba wa ilmi na shari'a a cikin cinikayyan na'am ne jaurun zulmun zulmun jaurun inda yi ƙadar aljawar shi ma zalunci ne zulmu aljawar duk zalunci ne alƙadar shi ne ha'inci to ciniki ya zama babu irin wannan kai mai sayarwa ka bayyana da kayanka in yana da aibu ka bayyana aibin kai mai saya kudin da za ka biya ya zamanto ba damuwa kai mai saya ya zamanto da ka zo da kudin kudi ne mai kyawa babu jabin kudi a ciki ba wanda babu rabi ciki kai ma da naka malai ta rahimahullah wa alam ka sani rahimakallah Allah ya ji kanka annahu yanbaghi lil abdi an tashabahu ash-shafaqa bawa kullun fa tsoro ya kasance tare da shi ash-shafaqa wa hum min khashyati rabbihim mutum ya zamanto yana da tsoro kullum tsakaninsa da Allah kenan a rayuwarka wannan yaushe ne abadan har abada ma sahibar duniya matukar yana duniya li'annahu la yadri ala ma yamutu bai sani ba akan me zai mutu ka zama kana kan tsoro kar ka zama ni musulmi ne ina sallah shikenan ina na tsaye ai yanzu kar na mutu sai aljanna in jiwa irin Umar zai ce inda kowa an ce zai shiga aljanna sai mutum daya da na tsorata kar a ce ni ne wannan dayan wanda fa yi masa albishir din to kai kuma ya sallar ka take ya zuciyar ka take da yan uwanka musulmai mutum ya zama yana cikin tsoro wa bima yuftamu lahu mutum bai san da me za a kara sa masa rayuwa ba akan imani ne ko akan kafirci ne bai sani ba wa alama yalqa Allah azza wa jalla akan me mutum zai gamu da Allah bai sani ba wa in amila kulla amalin min alkhairi ko da mutum ya aikata dukkan aiki na alkhairi kar ya aminto ya kasance cikin tsoro sai dai kuma wa yanbaghi lirrajuli almusrifi ala nafsihi alla yaqta raja'ahu min Allah ta'ala ya dace ga mutum mai barna almusrif ala nafsi na almusrif ala nafsi mutumin da yake barna ga kansa kada ya fidda tsammani daga rahmar Allah ingal mauti musamman lokacin mutuwa kar mutum ya fidda kauna daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wa yuhsinu zannahu billah mutum ya kyautata zatonsa ga Allah wa ya khafu dhunuba kuma yana tsoron zunubinsa yana kaunar rahmar Allah yana tsoron zunubinsa fa inna rahmatallahi na'am fa in rahimahullahu fa bi fadlin wa in azzabahu fa bi dhanbin idan mutum ya ji kansa wato Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama to da falalarsa ne in ka samu aljanna karkace to haba muna qiyamul lailin nan haba azumin litinin da alhamis haba haikin haji da umra a a bi fadlin da falalarsa annabi ne da kansa ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam illa yataghammadani Allah bi rahmati in kuma azabtar da shi to fa bi dhanbin dalilin zunubinka ne Allah bai zalunta bayi inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة wajibi ne mu yadda cewa Allah madaukaki ya tsinka yadda manzonsa sallallahu alaihi wasallam game da abubuwan da suke faruwa ko za su faru cikin al'ummarsa har zuwa tashin kiyama Allah ya tsinka yadda shi ba annabi ne ya san gaibu ba yadda ake cewa wai don son annabi ne zai cewa ya san gaibu in ka ce annabi sai ya zaka ce annabi bai san gaibu ba eh Allah ne ya faɗa bai san gaibu ba shi annabin kansa ya faɗa ban san gaibu ba kafin shi sanin kanshi ne ya ce wa ma adri ma yi fa'alu bi wala bikum ya ce kulla yalan wan fi samawati wal ardi al ghaiba wa ma shuruna ayyana yub'athun ya faɗa bai san gaibu ba da ya san gaibu wala kuntu alamul ghaiba lastaksatu min al khair wa ma massani as-su annabi bai san gaibu ba sai dai Allah ya tsinka da shi ga wasu abubuwa da za su faru cikin al'umma har tashin kiyama ya ba da labari ya ce sinfani min ahalin nari lam arahuma ko siffofi na 'yan wuta guda biyu ban gansu ba mutane ne masu bulala dogi kamar jelar shanu suna dukan mutane da mata masu sutura amma kuma tsirara karkatattu masu karkatarwa ta kawunan su kamar tozon rakumi ba su shiga aljanna ba annabi ya faɗa a lokacin ba mu san rebo ba ba mu san attachment ba ba su san a cuci maza ba ko kuwa amma yau ba duba kun gani ba irin suturun nan da ake sawa da babu su show me your this and that ha duk wannan ga sunan sun zo ine irin riba annabi ya faɗa ko kuma riba sama da 60 a ce muku wannan a wannan service charge ne a wannan kaza kaza ne a caccanza musu suna duk ana yi yawanta zina a cikin al'umma har zai kai ga mutum yana zina akan titi mun karanta hadisin a salatu sa'a mai imanin lokacin shine wanda zai ce to ina wada ka dan kewaye da ita bayan katangan nan ba kar kai zinan ba ba a'a kuna akan titi ana kallon ku da kun zagaya nan duk wayannan ga sunan saboda haka Allah ne tsin kayar da shi amma ba wai shi ne ya san gaibu ba ai dama Allah ya faɗa alimul gaibi la la aha Allah shi ne masanin gaibu bai tsin kayar da gaibunsa fala yuzhiru ala gaibihi adan illa man irtada min rasul sai wanda ya yadda da shi cikin manzanni sai Allah ya tsin kayar da shi ya ce masa kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru wannan shi ne wa alam kasani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yace sataftariku ummati ala 73 firqa lalle al'umma ta za su rabu gida 73 kulluha fin nar dukkan su za su shiga wuta illa wahida sai jama'a ɗaya ce za ta shiga aljanna wahiyal jama'a wannan ya hada hadisi biyu ne wahiyal jama'a din ba wannan siyakin bane a wanda ya faɗi illa wahida din nan qila man hum ya rasulullah su wane ne ya manzo Allah qala yace ma ana alaihi al-yawma wa ashabi shine abin da ni nake kai a yau da abokanai na abin da annabi yake kai da abubakar da umar da usman da ali da sa'ad da sa'id da zaid da abdurrahman da talha da zubair al-mubashiruna bil janna abin da suke kai na wancan lokacin shine addini in ka bar shi ka shiga cikin kungiyoyin da za su je wuta gashi nan annabi yace za su rabu 73 wannan hadisin abu huraira ibn abbas ibn mas'ud ibn umar muawiya wanda suka rawaito suna da yawa malamin hadisi akwai wanda suka inganta shi akwai wanda suka ce hadithin hasanun ne amma yan ɗarika ba sa son wannan hadisi sai ce hadisin bai bai da asali bai inganta ba to an ce daga annabi kana bai inganta ba an ce daga tijani ka ce ya inganta ha saboda haka a kiyaye bid'a komin kankantanta karka ga kan karamar karamar bid'a ce yau in ka yi ta sai ta janyo maka wata bid'a da tafi wannan din kuma sai ka yi kuma hatsarin bid'a tuhumar annabi ba kana son aljanna ne ba to akwai hanyar da ta fi ta annabi in alkhairi ne annabi ba zai gaya maka ba saboda haka mutum ya yi wa kansa muraja'a za a ce maka yi wannan ka yi wuridin nan ka yi aure kaza ka yi wannan ka yi waje kaza ga sadaka na abu kaza za a ce ka yi sadakan madara da sassafe in ka fita ka yi sadakan madara eh sadaka yana da kyau sadakan madara yana da kyau eh in kaya da safe ma yana da kyau amma ka jera su ya zama sai madara sai da safe me yasa ko kuma aje a yanka rago a wuri kaza me yasa sai wuri kaza wasu ka'idoji da ake sawa nan ake barin tafarki saboda haka mu yi hattara dukkan kungiyoyi za su shiga wuta sai guda daya ɗaya kuma ita ce abin da ya dace da qur'ani da sunna duk abin da baka same shi a cikin littattafan musulunci tun daga alqur'ani zuwa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa littattafai na magabata na sunna ba to ka aje shi komin kensa ba da alkhairi malam yace hakaza ko هكذا كان الدين إلى خلافة أبي بكر إلى خلافة عمر رضي الله عنه هكا الدين يكسنجي yana nan lafiya kalau har zuwa zamanin khalifancin umar aljama'atu kulluha dukkan jama'a haka suke wa haka za fi zamanin uthman haka zamanin uthman falamma qutila uthman yayin da aka kashe uthman radiyallahu an ja al-ikhtilafu wal bid'a sai ga sabani da bid'o'i suka shiga addini wa sara nasu ahzaban mutane suka zama kungiyoyi kungiyoyi faman nasi man sabata ala al-haqq cikin mutane akwai wanda suka tabbata akan gaskiya inda awwalin taghayyir farkon lokacin canjin su basu canza ba sun tsaya wa qala bihi kuma ya ce sai gaskiyar za a yi wa amila bihi yayi aiki da gaskiyar wada annasa ilai ya kira mutane zuwa gaskiyar akwai wanda basu canza ba amma akwai kuma wanda suka canza fa kana al-amru mustaqiman al'amarin yana nan a miƙe hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'a har sai da tabakar ta hudu suka zo fi khilafati bani fulan a cikin zamanin khalifancin bani fulan wata zamanin abbasiya kenan a can gaba zai ambato su mafili in qalaba zamanu zamani ya juye kai ya zama kasa kasa ya zama sama wa taghayyara nasu jiddan mutane suka canza matukar canji wa fashatil bid'a bid'o'i suka yadu وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ما سكرا زوا تفركين دبانا جماعة بابا تفركين قسكيا بسكا يوا ووقعت المهنة سيبي تنوسك فارو في كل شيء تكن دكا قومي لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة تكن أبند النبي بي مغانا با صحابي بسي مغانا با سيبي تنوسك دنگا أبواج to wannan malam ya kai mu ga ainihin tasowar fitina cikin al'umma zamanin sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu an akwai wanda ake ce da shi Abdullahi bin Saba'i wanda shi ba Yahude ne ya zo ya shiga musulunci don ya bata musulunci ba wai ya yarda da musuluncin bane ya shiga ya nuna yana musulunci a haka da aka zo majalisu wurare wurare yake bi a cikin Madina yana sukan Uthman yaje nan yaje nan da aka gane sharrinsa sai aka kore shi sai je misra sai je ya samu mutane ya dinga cusa musu irin wannan ra'ayin a nan ya zo ya hada abin da ya hada aka zo aka hada yadda za a zo a rubuta takarda wai usman ya ba da dama a je a kashe wasu mutane aka zo aka samu usman shi bai yi wannan ba bai masani ba to suka yi dai shirye-shiryensu suka shirya tawaga akan za su zo su kwace khalifanci daga Uthman bai cancanci zama khalifa ba daga nan fa aka tura masu tsaro gidan Uthman amma duk da haka suka samu dama cikin dare suka shiga Uthman yana zaune yana karatun Qur'ani suka kwaddar da shi suka yanka shi yankan rago suka yi wa sayyidina Uthman sirikin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya aura masa ƴaƴansa biyu Ruqayya da Ummu Kalthum kuma wanda an yi masa albishir da aljanna na uku cikin khalifofin musulmai aka kwantar da shi aka yanka shi wai ban cancanta da khalifanci ba to daga nan kuma fitina ta sauka dama annabi ya faɗa idan aka daga takobi a cikin al'umma ba za a sauke ba har a tashin kiyama daga kashe usman aka daga har yau takobi na yawo akan musulmai a wani wajen tsakaninsu a wani wajen a kansu to haka aka yi wannan fitina to daga nan aka samu jama'u suka fara fita aka yi ali ya zo yana bincike su waye suka yi abin nan ba aka fara zargin ali a wani bangaren ya yi kokari ya zo ya zama khalifa aka yadda tare da hakan ba a yadda ba akwai khawari jawa a gefen aka zo aka kashe ali sai shi a suka fito wasu masoya ali ne ga sunan dai a nan kuma wani bangaren da aka kashe ali aka je aka hada tsakanin aisha da muawiya ka san mai neman fitina yanzu fitinan da muka shiga cikin nan meye ne babu a ciki meye babu a ciki na kiristocin ne babu na kafir na boko haram din ne babu na hakikan na 'yan siyasan ne babu na makiyan ne babu duk akwai fitina in ta taso kowa yana da kason da zai dauka kirista yana so ya kashe musulmi zai fake da wannan ai aikin addini ne sai ya kashe musulmi shi musulmin kuma zai je kashe kirista ya ce ai shi ma aikin addini yake yi dan siyasa kuma wani zai zama wani tauraro bari ya murgushe shi kare tare masa sai a ce boko haram ne ko kuwa wani kuma ya san wani ya samu kuɗi sai zo ya murkushe shi ma shi ma sai a ce boko haram ne ko kuwa duk wani abin da za a yi dai za a ce wannan din ne saboda haka daga cikin sharrin fitina kenan to daga wannan fitina ta tashi fa bata kwanta ba ana aka samu wannan kungiyoyi khawarijawa abin mu'tazila shi'a sai aka samu murji'a kuma murji'a farkon al'amarin su suna da dan kyau su murji'a wato da ake hayaniya din nan su suka ja baya suka ce ba su zargi kowa ba wayannan masahabai ne wayannan masahabai ne ba za mu zargi kowa ba mun koma gefe mu zauna kaga shine asalin irja din jinkiri wa akharuna murjauna li amrillah turji man tasha'u to aka ja sun zauna to daga baya kuma ka san yau da gobe sai su din ma suka zama wata kungiya daban suka ce mutum yayi imani ko bai sallah ba ma zai shiga aljanna ka gani to fitincinu anan suka zo shine malam ya mai da mu zuwa ga asalin abin ta taso ne daga kashe Uthman da kuma bai bari khilafati bani fulan din nan da yake faɗa daular abbasiyya a lokacin ne wannan ma'amun ya zo littattafai wanda ba na larabci ba na yona na wane ne wanda na ilmul kalam da menene falsafan nan ya sa malamai suka fassara zuwa larabci da aka fassara zuwa larabci shikenan sai aka ga wata tsatsuniyoyi wasu abun mamaki sai aka diba aka kama daga nan aka fara shaku game da siffar Allah da zatin Allah da waye waye duk abubuwan da nan suka fara shigowa mamun ya mutu mutasim ya zo shi ma ya bi bayan shi ana sharrin ya yaɗu malam ya ce me na'am wa da'u ila al-furqa na'am sai suka kira mutane zuwa ga rarraba wa kad nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil furqa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana mu rarraba mu zama abu daya ya ce kada mu rarraba in muna haɗe wani ya zo zai raba kanmu annabi ya ce ku kashe shi ko me yasa saboda hatsarin da ke cikin rarrabuwan al'umma in kuna haɗe karfin ku karfin ku yana da wato abin nan kuna da karfi magana ku za a ji amma kuka rarrabu wannan ya ce ni ne wannan ya ce ni ne ni ma da jama'ata wannan ya ce ni ma da jama'ata to waye za a ji irin abin da muka zama abin tausayi kenan wannan ƙasa musulmi ba su da wani jagora tsaye guda wanda zai magana a ji kowa in ya tashi zai magana kan musuluncin ya ga ala cewa daga wuri kaza ne sai ya shiru sau jama'a sai dai mu zauna lafiya sai ka ji muryar ta dan sauka dan yana magana da karfi yanzu muryar ta an sa greece ta yi laushi Allahu musta'an wa kaffara ba'dhum ba'da sashi suka kafartar da sashi wa kullun da'a ila ra'yihi kowa yana kiran mutane zuwa ga ra'ayinsa ne wa ila takfiri man khalafahu da kuma kafirtar da wanda ya saba masa ko ba haka ake yi ba matukar baka cikin mu kai kafiri ne فضل الجهال والرعاة jahilai da wawaye suka dinga batawa ciki dama jahili bai da abin yi da ka kawo wani ma zai ce wannan abin alherin da tuntuni an gaya mana ai kashe mutum shine alheri Allah ya sauke wa man la ilma la wanda bai da ilimi duk suka shiga ciki wa atma'un nasa fi shay'in min amri dunya kuma suka kwadaitar da mutane ga wani abu na duniya ka duba imam barbahari yana karni na hudu sama da shekara dubu ya rubuta wannan littafin ya bar duniya sama da shekara dubu amma don Allah lokacin da ake fitintunun nan akwai wani lokacin da ko kuna da sani ko ba ku da sani aka bi aka rarraba wa mutane kuɗi ba zancen siyasa nake yi ba ba a lokacin farko farkon wannan fitinar kafin a fara kakkashe mutane cikin gari kisa mai yawa ba raba kuɗi ba an raba kuɗi in ba ku sani ba an sani in kun ki magana ma za mu faɗa an raba kuɗi wani yan kasuwa da suka je suka zauna a markaz wasu waye aka ba su wannan dubu ɗari biyu wannan dubu ɗari hudu wannan dubu kaza wannan dubu kaza aka rarraba kuɗi aka kwaɗaitar da mutane ga abin duniya ko ku gani ba wani a cikin bidiyo ana nuna shi yana magana an kama shi an ɗaure shi yana cewa an ba shi dubu ɗari takwas don ya zo ya shiga ya shiga kuma mutum biyu kawai ya kashe har sojan yana cewa biyun kawai ne to ka gani ana kwadaitar da mutane abin duniya in an gawa zaka yabana sai a tura maka tunda an baka kamar da wani malami ke cewa mamad da ya dahu fala ya mutu rijila duk wanda ya mika hannunsa to ba zai iya mike kafansa ba ba ka mika an baka ba sai kuma ka ce to bari ka mike kafa ka huta ina sai dai ka ji kunya ka nade kafan ka zauna tunda an baka Allahu al-musta'an na muke wa khawafuhum iqabat dunya kaji ba bayan an ba su abin duniya suka tsoratar da su azabar duniya kuma ko ka bi mu ko mu kashe ka ba shikenan ba fattaba'a fattaba'ahum al-khalqu ala khawfin fi dinihim wa ragbatin fi dunyahum sai halittu suka bi su tare da suna tsoro cikin addinin su sannan kuma suna kwaɗe ga abin duniyan da ake ba su a nan an tsoratar da su a ci an kwaɗaitar da su sai aka tafi da su wadai malaiti fasarati sunnatu wa ahli sunnati maktumina sai ta zama sunna da ahli sunna a ɓoye suke wa zaharatil bid'atu wa fashat bid'a ta bayyana ta yadu wa kafaru min haithu la ya'lamuna suka kafirce ta inda basu sani ba min wujuhin shatta ta fuskoki daban-daban wa wada'ul qiyasa suka zo suka aje qiyasi wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamihi wa amri wa nahi ala aqulihim wa ara'ihim suka zo suka dauka suka dora wato ikon Allah da ayoyin Allah da hukunce-hukuncen Allah da umarnin Allah da hanin Allah suka daura su bisa ra'ayinsu abin da ya dace da ra'ayinsu shine na Allah wanda bai dace da ra'ayinsu ba ba za a faɗa ba kafin abin ya kai sai da aka hana sauraron wasu malamai kar a je gun karatun suwa ne suwa ne kar a saurare su ba malamai bane du'atun ala bu abi jahannam ba haka aka ce ba nasallahu assalamu wala ya ce fama wafaka uqulahum qabilu duk abin da ya dace da hankalinsu sai su karba wa ma khalafa uqulahum raddu duk abin da ya saba hankalinsu sai su mai da shi fasara al-islamu qariban musulunci sai zama bako cikin al'umma wa sunnatu qariba sunna ta zama bako cikin al'umma wa ahlus sunnati ghuraba ahlus sunna suka zama baki cikin al'umma fi jawfi diyarihim a cikin gidajensu suka zama baki ba su su gudanar da addinin su ba نعم يا كجي eh yana cikin mu shi yasa nace ya dace mu karanta littafin a wannan lokacin saboda wannan abin da ya faru ba abin mantuwa bane dole ya zama yana cikin mu kuma wallahi ba fata ba kar ku yi tsammanin za a sake makircin idan ba ku manta ba farkon lokacin da aka yi wannan fitina a 2009 akan wannan mimbari da nake zaune na yi magana juma'a da na fita laraba abu ya fara lafawa alhamis juma'a na fita huduba da na yi na farko na ce karku ɗauka abu ya wuce za a zo da shi ta wata fuska da ba a sani ba a zo da ita ba saboda makiya addini kullum suna nan suna dakon addini ba sa son mutane su zo na lafiya suna ibadarsu ba kudin su kuka nema ba ba taba su kuka yi ba a ku zo na ku yi addinin kudin ne ba sa so suna muku hassada to wallahi tun wai da zafi akan da ke karfe ko to tun yanzu mu shiga taitayin mu kowa ya mai da hankali wani magana zai yi da wa zai yi mu'amala ya'ya ne mata ne maza ne kowa ya yi hattara don za a sake zuwa ta inda ba ku yi tsammani ba an zo ta tsine wa ya tsammani za a yi ta tsine ha ba wanda ya tsammani amma lokacin da aka zo aka yi kuma a lokacin da aka zo za a yi din sai ka ce ma babu doka a kasar babu polis a kasar babu soja a kasar babu kowa a kasar sai a bar fitina tana ci ana gani sai ta tashi sama kowa an kai magana sai ce eh muna kokari dai muna kan aiki ai ba kaza kaza ai ta yawa sa da hankalin ku saboda haka ku ne security kanku ba wani wanda zai ce a ai akwai security ne zan kwanta a'a kai ne security kanka kai gadin kanka kai gadin gidanka kai gadin addininka kai gadin anguwarka malai ya ce alwakt na mutsaya haka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك wani abu ya baka haushi ne